الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na litinin biyar ga watan rabi'in al'awwal ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas dare da hudu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na tamanin da bakwai daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhuyi sunna abu muhammad al-hussein bin mas'udin al-bagawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadithi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah madaukin sarki gafarta wa malam idan wa basu manta ba har yanzu muna ƙarƙashin littafin da ke bayani kan imani inda mala ya kawo mana ɗaya daga cikin abubuwan da suke raunata imani su naƙasa wannan imanin sannan su rushe shi baki ɗaya shi ne alkaba'ir muna babin da ke bayani dangane da manya-manyan zunubai daga cikinsu wanda allah maraukin sarki ya bayyana haddi ƙarara a kansu da kuma wanda aka ambata wata hukuba ta musamman a lahira ga mai aiwatar da su sannan wasu daga cikin manya-manyan zunuban ya zama duniya da lahira akwai hukuba to amma kuma allah madaukin sarki bai bayyana wani haddi na musamman akan ire-iren waɗannan zunuban ba misali mutumin da ya sha giya za a mai bulala haka matashi ko budurwan da suka samu kansa hadari na zina ba su taba yin aure ba akwai bulala da kuma ɗauri na shekara ɗaya wanda ya taba aure kuma ya zina za a jefe shi wanda ya sata a yanke hannu wanda ya kisa a kashe shi wanda ya kazafi a mai bulala da sauransu amma kaga daga cikin zunubai akwai zunuban da suna da girma amma kuma ba ambaci wani haddi a kansu ba an gane wannan misalin abin da muke kan tattaunawa a kai kamar yadda makaranta hadisi annabi ya faɗi wasu manya-manyan zunubai guda bakwai masu hallakarwa daga ciki annabi yana lissafi sai lissafo da riba ita riba zunubi ne babba wanda allah maɗaukin sarki ya ambaci ukuban da mai cin riba zai samu na farko arzikin shi tattalin shi sana'an shi jalin shi Allah maɗaukin sarki zai cire albarka a cikin wannan harka na shi ji ɗaya na biyu sannan a cikin kabari za a mai ukuba a wani kogin jini sannan a lahira zai miƙe a farfajiyar kiyama irin miƙewa na masu farfadiya duk wanda ka same shi da irin waɗannan ukubobi a duniya a barzahu a farfajiyar kiyama karka tambayi abin da za a yi mai a cikin jahannama da ma ga ba ambaci ukuba na bulala ko na yanke hannu ko na ɗauri ko na kisa ga duk wanda yake cin riba ba amma bala'in da ke cikin riba allah kaɗai san yawan shi mafi sauƙi annabi ya ce kamar mutum ya zina da uwar shi mun gano wannan da kyau ko ko ta lalama ko ta tsiya-tsiya ko ta menene kai da jin wannan kasan an kai matuka wajen nuna alkaba'i da kuma illan riba to muna tattauna riba a cikin rayuwar musulmi da kuma abubuwan da a yau suke faruwa na hudda musamman da banki da wasu suke ganin wannan abin da yake ɗoruwa ya daɗu ya ƙaru a kan abin da ka aje a banki a matsayin fawa'id da suke cewa ko interest ko kuma riban ajiya ko ma me za a kira shi da shi malayi mana bayani akan wasu na cewa halal ne amma hakikanin fatawan musulunci haramun ne an gane wannan da kyau ko domin na ko bayanai har inda ya kai mu ga tattaunawa akan al'aurak annaqadiyya kudi wannan na takadda da kudi irin na silalla wanda ake yin su da bakin karfe ga kowane irin nau'i na karfe dai kudin da ba zinari ba sannan kuma ba azurfa ba menene hukuncin irin wannan kudin shin irin wannan kudin riba na shiga cikin shi dokoki da hukunce-hukunce da ka'idoji da matakai na riba suna iya shiga cikin irin wannan kudin don ya zama wajibi a irin wannan tattauna bayanai sai an yi magana kan irin wannan kuɗi da muke hada-hada da hudun yau da kullun da su a cikin mu'amalolinmu na rayuwa ba don komi ba sai don ai a kansu ne ake samun irin wancan ƙari da ake ta magana a kai an gane wannan da kyau ku to ka san su tukuna kafin ka zo ka gina hukunci domin idan ka gina hukuncin cewa akwai riba a cikin wannan neran ko dala ko euro ko pounds ko real ko dutch ko menene in dai ka ce akwai riya a cikin irin waɗannan kuɗaɗe ɗin akwai riba a cikin irin waɗannan kuɗaɗen riba wani zai iya ce maka to ai wannan kuɗin ma gaba ɗaya ba kuɗi ba ne an gane to shin waɗannan aurak an naƙadiyya kuɗi ne in kuɗi ne to sai mu tattauna in ba kuɗi ba ne to menene ne sannan menene hukuncin mu'amala da su a yau da za ka bayar a baka abinci ko ka mika a baka sutura ko ka bayar a ɗora ma aure da 'yar mutane da sauransu in ba kuɗi ba ne menene za mu zo wannan gabar in kuɗi ne kuma to dukkanin ahakam a shari'iyya suna gudanuwa akan irin wannan koko ba sa yi shi ne muka ɗauko bayanai dangane da tarihin hatta sanda aka samar da wannan kudin an gane domin a da da can baya babu kudin amma zuwa yanzu fa sai aka samar da irin wannan kudin cewa akwai su to amma mai hukuncin su mala yace lam takun al awraq an naqdiyya ma'rufa inda qudama inda qudama fuqaha al islam waɗannan kuɗi na takaddu da na silalla babu su a zamanin malaman fikihu na da can na dori li'adami ta dawilu ha fi zamanihim saboda a zamaninsu waɗannan kuɗaɗe ba a zo da su ba ba fara mu'amala na yau da kullun da su ɗin ba falihaza sakamakon babu a zamanin malaman farko lam najid minhum man ta'arrada li hukmiha ba mu samu daga cikin malaman da suka gabata malaman fikihu sun yi maganan hukuncin irin wannan kudin ba mala yace walamma kasura tadawuluha fil biladil islamiyya to bayan samar da irin wannan kudi na takadda kuma an fara mu'amala da su a garuruwa na musulunci mun gane an fara hudodin yau da kullum na rayuwa da irin waɗannan kuɗaɗe ba hafa halfuka ha'o min haisul hukumi min haisul haƙiƙa wal hukum to daga nan sai malaman fiƙihu sai suka shiga cikin al'amarin binciken haƙiƙaninsu shin waɗannan kuɗin da aka ƙirƙiro shin za su ansa hukuncin kuɗi da dukkanin ƙa'idoji da matakan kuɗi zai hau kansu shi ne albahas fil haƙiƙa an gane kuɗi ne ko ba kuɗi ba ne in kuɗi ne to sai magana na biyu sai a girke ta a wajen an gane sannan sun yi bayani kan haƙiƙa wal hukum da kuma hukuncinsu an gane yanzu wanda yake da irin wannan kuɗin ya tabbata kuɗi ne in kuɗi ne zai iya badawa a bashi abin mallakan wani cikin kayan masarufi da kadarori na hudun yau da kullum za a iya yin sadaki da su riba da zakka za su iya shiga cikinsu da sauran abubuwan da a iya yi da asalin kuɗi na farko da ake mu'amala da su irin zinare da azurfa ko ko ba za a iya ba kun gano wannan da kyau ku sun yi binciken hakikaninsu sannan suka komo suka yi bincike a kan hukuncinsu waktalafat an zaruhun fi zalika malaman sai ya zama irin bincike da nazarin da suka yi dangane da auna waɗannan kuɗi a skelin bincike na ilimin da allah maɗaukin sarki masu baiwa sai suka samu saɓani تبعا لاختلاف تصورهم لحقيقتها abin da ya haifar da saɓanin da suka samu wajen hukunci shine wai waɗannan kuɗi ne ko ko wakilan kuɗi ne an gane kuɗi ne ko ko wakilan kuɗi ne wasu suka ce kuɗi ne sai suka ba su hukunci duka na asalin kuɗi na zinare da azurfa wasu suka ce wakilan kuɗi ne ba su ne kuɗin ba sai suka tuɓe su suka tsarece su daga hukuncin da yake hawa kan zinare da kuma azurfa to waɗannan bayanai guda biyu su ne za mu tafi da su a tare sai mu tattauna mu ji ɓangarorin guda biyu wanne ne yake da tabbacin dalili na shari'a da kuma hujja zaunanniyar hujja akan abin da ya faɗa domin ba faɗin magana ba tabbatar da ita faɗin magana yana da sauƙi kowa ya faɗa ka ce abu kaza da kyau ko ka ce abu kaza babu kyau saboda dalili biyu dalili na farko bakinka ne ba wani wanda yake da 'yancin ya hana ka furta abin da za ka furta don kai ka mallake shi dalili na biyu ba a fitar da harajin harfan zance da kake furtawa inda ana fitar da haraji sai a ce to yanzu maganan nan da ka faɗa na halattarwa ko haramtarwa to ga abin da za ka biya na harajinta kun gano wannan da kyau ku inda wannan kila mutane za su yi taka tsantsan amma akwai haraji a lahira yana tafa ga duk mutumin da ya sakaci wajen fitar da kalma ba tare da lissafi ba allah ya taimake mu mala ya ce annal aurak kun ga waɗannan takardu na kuɗi annaqadiyya kal fulusi kaman silalla da muke amfani da su fi turuqis samaniyati alaiha wajen sa masu samaniya mun gane wannan da kyau ko shine alqudratu ash-shar'iyya shine as-samaniyya idan balarabe ya ce as-samaniyya a ƙa'idan usul dangane da ilimin aliktisadiyya ilimi na tattali to yana nufin al'udaratu a shira'iyya ko ƙudaratu shira'iyya an gano wannan da kyau ku shi ne purchasing power ƙarfin iya ba da kuɗi a baka wani abu shin suna da irin wannan ƙudaratu shira'iyya a samaniya purchasing power suna da koko ba su da shi me ke cikin zinare me ke cikin azurfa da za ka iya ba da su a baka abubuwan amfani ka ba da a baka auren mace ka ba da a baka fili ko a baka gida ka ba da a baka tufafi ko abinci ka ba da ka iya fansan bawa ko ka sai abin hawa me ke cikin zinare da azurfa ina ce ba suna da alkudratul shari'iyya ba ne fachezin fawa ba su ke ciki ba to shin waɗannan dala da sefa da naira da riyal da kaza suna da irin wannan samaniyar eh suna da samaniya a cikinsu suna da alkudratu shira'iyya purchasing power zan iya baka naira kaban hula zan iya baka naira kaban riga da wando in baka naira kaban mota eh ok ashe daidai ne da in ba da zinare a ban mota daidai ne in ba da zinare a ban gida ashe daidai ne da in ba da naira ko sefa ko in ba da cd na ghana ko in ba da dala na america ko pounds na ingila ko euro na turai ko in ba da dutch ko in ba da riyal na saudiya ko in ba da dirham na dubai da sauran waɗannan kuɗaɗe da ake mu'amalan yau da kullum da su ashe suna da irin wannan purchasing power na in ba da su a bani wani kayan amfani haka barin ga muku wata magana yanzu in na baka naira kana iya maidawa banki ko ka maida wata masana'anta da za a maida maka zinare madadinsu ana haka eh yanzu misali idan na sai gidanka naira miliyan 100 na baka waɗannan takaddun waɗannan takaddun suna wakiltan zinare ne da ke aji a banki da bayan da ka iya sai ka kai ma banki sun baka zinare sannan ka iya kashe su ana haka abin da nake nufi kenan wata magana ne za mu zo mu niki da ake kirkiranta a ƙarƙashin wannan an gano wannan da kyau ku yanzu a shi waɗannan kuɗaɗe da muke mu'amala da su su kuɗi ne ko ko wakilan kuɗi ne idan kuɗi ne to suna cin gashin kansu irin zinare da azurfa kenan idan wakilan kuɗi ne to kuɗin su ne zinare da azurfa suna banki kene yanzu in na zo maka da dala dubu ɗari da aka ban daga banki to yanzu wannan dala dubu ɗari ɗin akwai su a matsayin zinare a banki in maka ciniki na baka to kai kuma sai ka tafi banki ka bayar sai a ɗibo wancan zinaren sai a baka ko a ɗibo wancan azurfan sai a baka haka naira da dala da sauran kuɗi suke wakilan zinare da azurfa ne ba haka suke ba yadda zinare da azurfa suke cin gashin kansu da kudura a shira'iyya ko focizin fawa haka su ma suke da shi haka suke da yanzu kenan waɗannan kuɗi na takaddu da silalla kuɗi ne madadin zinare da azurfa? masha Allah to sai mala yake cewa annal awraq annaqadiyya kal fulusi fi turuq samaniyyati alaiha su irin wannan kudi na takadda suna da ƙarfi irin na mu'amalan siye da saidawa kai tsaye kamar yadda zinare da azurfa suke da abin da ke cikin zinare da azurfa shine samaniya su ma abin da ke cikin su me thamaniya ina fata mun gano wannan da kyau to sai mala ya ce fama sabata lil fulusi abin da ya tabbata ga irin kudin da na fulus min ahkamin riba na saukan hukunce-hukuncen riba wa zaka da kuma saukan hukuncin zakka wa salam da salami salami shine in ansa kudinka yanzu da zimman zan je in yi hudda musamman na noma a matsayin idan kaka ta yi zan biya ka da hatsi a bisa cinikin da aka yi a yau misali salami wata hudda ce da masu kuɗi suke yi ko gwamnatoci su yi domin taimaka ma manomi ana yin salami ne ba don taimakon shi wanda ya ba da kuɗin ba an gane idan ina da kuɗi da kaka yanzu sai manomi sai mu zo yanzu sai in ce zan baka misali ba kaka ba da damina da damina ruwa ya sauka manomi na neman kudin taki yana neman kudin ya kama galla yana neman kaza kaza da sauransu sai in ce nawa ne bukatanka har ka girbi sai ya faɗa sai in ce to ni za ka biya ni da masaran da za ka noma ne ko kuma dawa ko gero ko wake da sauransu amma a yanzu nawa ake sai da masara buhunta a kasuwa sai aka ce naira dubu goma sha biyu to sai mun lissafa buhu hamsin naira dubu sha biyu so hamsin sai in irga wannan kudin sai in baka idan kaka ta yi kai girbi ba za a lura cewa yanzu kakan masara ne masara ta faɗi naira dubu hudu da dari biyar ake sai da dubuhu a ce za a yi lissafi a kaka ba a san da aka ba da kudin za a yi lissafi an gano wannan da kyau ku sai ya ɗibi buhunka hamsin sai ya baka shi wanda aka ba buhu hamsin yanzu daidai yake da wanda ya noma yana iya zuwa ya siyar yana iya ajewa a gida ya ci da iyalin shi yana iya kuma ya aje abin shi an gane amma ka ɗibi kuɗi ka je kasuwa ka siya abincin mutane ka je ka adana sai ya tsada ka fito da shi sunan wannan ihtikari an gane to yanzu wannan kuɗin da aka ɗauka aka ba wancan manomi ya je ya noma bayan ya yi noman madadin ya dawo da irin wannan kuɗin sai ya ba da masara shin yanzu wannan kudin yana iya ɗaukan irin hada-hadan hudun siye da saidawa da ake da zinare da azurfa yana iyawa to in yana iyawa yanda riba ke shiga cikin zinare da azurfa yanda riba yanda zakka ke shiga cikin zinare da azurfa to haka riba za ta shiga cikin nera haka zakka za ta shiga cikin me nera in ka ce babu riba a cikin nera automatikiya mai kake cewa babu zakka kun gano wannan da kyau ku abin da yake cewa kenan sannan duk wanda ya bada kuɗi aka bashi tiyan shinkafa ya je ya ci ya ci me sau da bibiya ba sau da ana neman ya kawo zinare da azurfa har yanzu sunan wannan ɗan damfara a karatunka sau da bai bada kuɗin abin da ya karɓa ba a karatunmu ya bada kuɗi an gane wannan kudin nan akwai riba a cikinsu in suka cika matakan riba akwai zakka in sun kai nisabin zakka jama'a mun gane wannan da kyau ku dole ne jama'a tsaya su fahimci wannan harkar nan harka ce ta ilimi kuma harka ce da malamai sun yi bahasi a kanta ɗaruruwan shekaru da suka gabata ba harka ne kawai da mutum zai zo ya zo da ita yanzu yana ganin zai burge ko zai nemi suna da ita ko zai saba don yin shi haka ba ne harka ce ta wuta ko aljanna wala ta ƙuru lima ta sifu alsinatukum alkadhiba haza halalun wa haza haramun litaftaru ala allahi alkadhiba innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum adhabun alim Allah ya ce kar ku kuskura ku yi karambanin ku kalla abu ku ce wannan halal ku ce wancan haram dan kawai ku yi ma Allah ƙarya duk mutumin da ya kirkiri ƙarya ya danganta ma Allah wannan ba zai nasara ba rayuwan da zai rayu a nan duniya ya birge a yi mai tafi a ce ya zo da bakon abu ɗan kaɗan ne in ka auna da lahira sannan in ya mutu azaba mai raɗaɗi daga Allah tana can tana jiran shi to ita wannan harkan naka ce kuɗin banki ƙarin da ake ma mai ajiya ko ka ce naira ko dala ko saifa ko riyal ba su da riba a cikinsu kana ƙoƙarin halatta haram ko haramta halal to wallahi ka sani duk wanda kai a ciki in ka kauce hanya wuta za ka shiga ba harka ne na birgewa ba ba harka ba ne na neman suna ba harka ba ne na cinke abin da ya daidai a raina shi na cinka ai ba karta ba ce an gane wannan da kyau jama'ar annabi allah madaukin sarki ya taimake mu to sai mala ya ce wa gairu ha da wasu mu'amalolin ma sabata lil auraqin naqdiyya mithlaha irin waɗannan hudodin da ake da zinare da azurfa to ana yin su da waɗannan takaddu na kuɗi daidai wa daida kuma kowa yana jin ya gamsu an gano wannan da kyau ko yanzu za ka ɗauki gidanka ka ba wani sai ya zo maka da takaddu cike a buhu a irga irga ya ce kuɗin ya cika cikin daɗin rai ya rubuta takarda na nuna cewa mallaka ya tashi daga kan shi ya koma kanka kai kuma ka karɓa ka bashi kuma ya zama mallakan shi ko ba zinare ya bayar ba ko ba azurfa ya bayar ba ya suna abin da ya bayar kuɗi ko wakilan kuɗi an gano wannan da kyau ku karatun fa daidai yake da arithmetic da ake mai yan nursery 1 an fahimci wannan da kyau ku bai wuce wannan ba babban malami a sheik hamad buna abdullahi hamad alhama a sheik hamad buna abdullahi hamd a littafin shi mai suna sharhu zadul mustaqna a mujalladi na tara shafi na tamanin da shida malamin ya ce fahadhil arwaq fahadhil awraq اختلفت فيها أنظار الناس من الفقهاء al-mu'asirin mala yace kaga waɗannan takaddu na kuɗi to nazari da fahimtar nas in aka ce annasu ba ba mutanen gari ba malamai yake nufi tunani da nazari da bincike na ilimi mai zurfi na keke da keke wanda malamai suka yi to fahimtansu ya sha bamban da juna su ne fuqaha'ul mu'asirin don malaman da ai babu neran takarda a hannunsa ai to su wane ne za a tsaya su tattauna wannan hukuncin malaman zamani ne yanzu ne to anzar ɗinsu fahimtansu to ya sha bamban da juna faminhum man qala الشيخ حمد بن عبد الله الحمد yace daga cikin malama akwai wanda yake cewa hiya watha'iqud-dayn wakilai ne na lamunin bashi lamuni ne na me na bashi misali idan nazo wajenka ne ce ala gafarta malam bashin dubu hamsin nike son ka bani zuwa nan da wata biyu da rabi sai ko ka ɗauko takarda muka rubuta ni wane wane na ansa bashin kaza wajen wane zan biya lokaci kaza wane da wane da wane su ne shaida sai ka irgo kudin nan kaban sai na ɗauki takardar nan na baka yanzu wannan takardar da ke hannunka ya sunanta lamunin bashi kun gano wannan da kyau ko shine lamunin bashin da aka bani ba a bani bashin ba sai da me sai da wannan lamuni ɗin shin yanzu kuɗi da kake bayarwa kai ciniki ka sai abu kana ba da kuɗin ne a matsayin lamuni ne na abin da ka ansa bashi eh yanzu wannan kuɗin lamuni ne na bashin da kake bi banki jama'a kuna ganiya kenan yanzu kun fahimci wannan bayani da kyau ya sha bamban da yadda kuɗi suka faro a farko kenan domin da sanda aka fara ƙirƙiran kuɗi a abin da muka karanta a karatunmu da ya gabata suna ba da kuɗinsu na zinare da azurfa ne sai a ba su wakilan kuɗin a matsayin lamuni da zamani ya tsawo sai ya zamanto babu maganar lamuni an gane babu maganar wannan yarjejeniya na ba da kuɗinka nan a baka takarda wakilan kudinka a matsayin lamuni ba a wannan sai zama yanzu waɗannan takaddun su ne kudin ba su ne lamunin ba misali da za ka tafi da lamunin kudi a bisa hukunci na da na tarihin da muka karanta sai 'yan fashi suka kwaci in ka dawo za a baka zinarinka da azurfanka za a baka dole saboda baka kai can ɗin ba amma yanzu sai ka tafi da kudinka miliyan goma a cikin jaka sai dan fashi ya kwace za a koma banki ka ce a baka zinaranka da azarfanka me aka kwace aha ashe hukuncin yana tafiya yana me yana sauyawa kenan ka ce kudi waɗannan na zinare da azarfa lamuni ne su na waɗancan kudin sai mu ce ainihin dalil dalili na shari'a dalili na hankali ya nuna abin da kake gina ba daidai ba ne an gane wannan da kyau ko allah madaukakin sarki ya taimake mu ya'ani laisat athmanan masu wannan magana suka ce takaddun nan na naira da sefa da dala da riyal ai wakilan kuɗi ne su ba su ne kuɗin ba wa inna ma hiya wathiqatun sai dai su lamini ne kama lau kaman da misali iktaratta min rajulin malan za ka je neman rance na kuɗi a wajen wani mutum faƙaitahu waraka sai ka ɗauko takarda ka bashi fatathbutu fiha hadhal haq wanda ka rubuta wannan kuɗi da shaidu na ka ansa allazi alaika wanda ke kanka na kuɗin da ya bayar sai ka ɗauka ka bashi shi kuma ya ɗauka ya baka kuɗi waɗannan takaddun da ka bashi mai sunansu lamunin bashin ko mala ce fahiyya wasiqatu dainin lamini ne da aka amince da kai sakamakon wannan rubutu aka baka kuɗi yanzu in ka dawo da kuɗin za a baka takaddan dole za a baka domin in ba a baka ko an ƙona ta ko an yaga ta ba in ta ci gaba da zama a wajen shi har yanzu yana bin kami an gano wannan da kyau ko yanzu misali idan mutum ka zo da kuɗi naira dubu ɗaya sai ka sai biredi ka sai mai ka sai man ka sai kaza da kaza da madara da sauransu sai ka bashi akwai ran da zai da da waɗannan kuɗin ya an sauna ba hannunka akwai shi yasa ashe waɗannan kuɗin hannunmu ƙarfinsu ɗaya da me da zinari su ne zinaranka su ne azurfanka wanda ya ce ba su bane sai mu ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin wa hadha i'timadun ala ma yaktubu fiha min iltizami mu'assasatin naqdiyya bi daf'i ma yuqabiluha min dhahabin wa fidda mala yace wannan shine madogaro akan abin da aka rubuta na asalin bankuna sune mu'assasatin naqdiyya wajen hada-hada na ma'aikatan kuɗi da suka yadda bidaf imayu ƙabilu ha ka bada sai a baka irinsu min zahabin wa fidda na zinare da azurfa kun gano wannan da kyau ku yanzu misali idan najeriya za ta buga kuɗi akwai zinaren da take kaiwa ƙasan waje ne a bankin duniya ko a bankin bada lamuni na duniya ko a wata ma'aikata daga cikin ma'aikatu da aka assasa na duniya da suke kula da wannan sai su kai zinare mai nauyin gram kaza su aje sai a irgo irin wannan kudi na najeriya a ba su su kawo akwai wannan sai su kai zinare a ba su azurfa a ba su ƙananan kudi irin wannan da za zo da shi a matsayin da za su dawo da waɗannan kudin da aka ba su su kuma za su mai da wannan zinare da azurfan akwai wannan a duniya ashe wannan nerorin da daloli da sefa-sefa da suke hannunmu ba wakilan azurfa da zinare ba ne sai dai su ne zinaren su ne kuma mai azurfan saboda samaniya jama'a na kun gano wannan da kyau ku saboda wannan samaniyan da ke kansu duk wanda ya ce ba haka ba kuma sai mu ce mai dalil an gano wannan da kyau ku ba wani rigima an gaji ana rigima to dalili ya kare ne dalil Allah ya taimake mu mala ya ce wa haza da'ifun wannan tunani cewa nerori da ke hannunmu wakilan bashi ne to wannan magana ne na me mai rauni ne ba lamunin bashi ba ne kaga masu faɗa ce masu je su duba sharhu zadul mustaqni malamin ya yi cikakken bayani gamsashe nagartacce za su samu magana ce mai rauni su aje ta su nemo magana mai dalili su zo su yi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace babban malami sheikh saleh buna fauzan buna abdullahi fauzan a cikin littafin shi mai suna al-mulakhasul fiqhi juz'i na biyu shafi na arba'in malamin yake cewa إن الأوراق النقدية المتآمل بها في هذا الزمان فإنها تأخذ حكم الذهب أو الفضة malam fauzan ya ce waɗannan dukiya waɗannan kuɗi na takaddu da ake amfani da su a mabambantan ƙasashe a duniya to su waɗannan kuɗi suna ɗaukan hukuncin zinare ne da kuma azurfa lishtirakihima ma'aha fi illatin riba saboda waɗannan kuɗi suna da tarayya da zinare da azurfa wajen illar riba mun gano wannan illa ba illa na ba haushe ba illa na ilimin malaman usulul fikihi an gano wannan da kyau ku me yasa aka ce akwai riba a cikin zinare da azurfa wannan dalilin nassi ne to sai ya zama abin da zinare da azurfa suke yi shine nera da dala suke yi to sun hada illa a bisa ka'ida na kiyasi sahihi almujma'un alaihi almuttafaqun alaihi ya tabbatar da cewa akwai riba kenan a cikin nera akwai riba a cikin dala sefa da riyal da sauran kuɗin da ake amfani da su in ji al'imamu fauzan sai mala yake cewa menene illan sai ce wahiyar samaniya shine al-qudratu shira'iyya ko purchasing power ina fatan mun gano wannan da kyau sai ka gaya musu ba wani abu na da ya shige cikin dudun malamai sun riga sun gama hukunci sun riga sun gama bayani sun riga sun tabbatar da kaza manyan malaman fikihu na duniya sun tabbatar da wannan babban malami a sheikh abdullah bin abdurrahman bin abdullah bin jibril a cikin littafin shi mai suna sharhu aksar muktasarat yake cewa wa ammal imamu malik babban giwa kenan babban malamin fikihun duniya imam malik dan anas alimu madina fa yana cewa al'illatu fi zahabi wal fidda annahuma athmanan dalilin da yasa zinare da azurfa suka zama abin hada-hadan hudun yau da kullun na siyan kayan masarufi da gudanar da hudar rayuwa saboda su saman ne suna da samaniya kenan suna da alkudratu shira'iyya purchasing power haka to haka ma waɗannan takardun suna da shi in banda zinare da azurfa suna da wannan darajan ko ba ta yadda za a iya kama da su a baka wani abu ba zai yiwu ba to nera na da irin wannan ita ma an gane allah ya taimake mu falizalika nalhaqu bihi ma ma kana samanan da wannan sai mala ya ce duk abin da yake da irin wannan ƙarfi na samaniya a cikin shi maluku ya ce shi ma za mu anshe shi a matsayin kuɗi fanal haƙu bihi ma ma yusammal an haka abin da ake kira a zamaninmu bil halal irin kudinsu kenan halal na wancan zamanin su maluku ya ce shi ma wannan muna ɗaukan shi kudi ne wakazal auraƙun na ƙadiyya malam abdullahi bin abdurrahman bin jibril ya ce haka ma waɗannan kudi namu na naƙat li'annaha asmanun malam ibn jibril ya ce su ma kuɗi ne bi jami'i anwa'iha da kowane irin nau'i ne mun gano wannan da kyau ku fala yuba'u jinsiha bi jinsiha illa mislan bi mithlin baka ɗaukan wannan jinsi da wannan jinsi sai iri ɗaya in ga ɗauko in naira dubu ɗaya ba za a baka dubu da ɗari ɗaya ba sai la mislan bimisilin in ka zo da dala ɗaya ba za a baka dala da naira ɗaya ba sai ya zama mislan bimisilin la yi ba'u riyal bi riyalati su'udiyya ba ka ba da riyal ɗaya na su'udiyya a baka riyayoli na su'udiyya illa mislan bimisilin fala yi ba'u riyal bi riyal illa hamsatan bi hamsa in ka ba da riyal biyar to sai da baka riyal biyar irinta illa idan tafaqal lisim sai inda suna ya daya wa ikhtalafatil qima mathalan sai kiman ya sha bamban kudin america kudi ne kudin najeriya kudi ne amma kiman fa ya sha bamban to ya halatta ka ba da dala daya a baka naira 400 da wani abu na najeriya saboda me kiman ta sha bamban yanzu naira dubu ɗaya naira ce naira ɗari biyar naira ne kuma tsawonsa ɗaya faɗinsa ɗaya haka kuma kuɗin ƙasa ɗaya ne amma sun sha bamban da juna wajen ƙima za ka ba da wannan ɗaya a baka irin wannan biyu an gano wannan da kyau ko saboda yanayi ya yi mai ya sha bamban yasa duk wanda bai bi malamai ba ba shi aiki mai tsawaba Allah madaukin sarki ya sa mu dace to waɗannan bayanai da waɗannan manya-manyan masanan fikihun duniya suka yi kenan dangane da abin da ya shafi arwa al-awraq an-naqdiyya wannan kuɗi na hannun mu yanzu da muke mu'amala da shi naira ne sefa ce dala ce pounds ce a'a euro ce koko kudi ne yan ne na, na, china ko ko riyal ne na saudiya ko ko dirham ne na kasashen yankin larabawa musamman kasan dubai da sauransu shin waɗannan kuɗin da ake mu'amala da su shin kuɗi ne ko ba kuɗi ba ne aka ce kuɗi ne an gane wannan yanzu in ka ɗauki naira za ka je ka sai cd to za a baka miliyoyin cd ne saboda shi cd tarkacen iska ne bai da darajar komi an gano wannan da kyau ko za a ce cd miliyan kaza amma gaba ɗaya bai wuce ka je ka sai abinci da rabin kaza da shi ba an gano wannan amma ka zo da naira miliyan ɗaya ta najeriya sai ka kusan ciyar da unguwan nan abincin safi haka ne akwai ɗaya daga cikin yan uwa ya je saudiya sai wasu ka tausaya mai yanayin halin shi sai suka ba shi kuɗi a cikin kuɗin an rubuta miliyan 20 wani an rubuta miliyan 50 akwai ma mai miliyan 100 miliyoyin da yawa fa kuɗin sun fa 50 suka ba shi ya ɓoye su ba wanda ya amince ma a duniya sai ni ne malamin shi sai ya kawo man ce malam waɗannan kuɗin kai ɗaya na amince a je a canzo su a raba biyu rabi ka riƙe a ma'addini aiki rabi kuma a bani in je in jajali na ce ai wannan kuɗin banza ne na ce ai wannan kuɗin in an canza su gaba ɗaya ba su kai rabin naira biyar na najeriya ba na ce ai ba kuɗi suka baka ba ya ce a'a miliyan na ce ai miliyan rubutun banza ne na ɗauke shi muka tafi zariya hotel na ɗauko kuɗin na bayar suka kyalkyace da dariya suka ce a kuɗin banza da kuɗin iran ne yadda mutanen garin suke 'yan banza haka kuɗin su make me mun gano wannan da kyau ko hukuncin su da iri ɗaya ne an gano wannan ni ce a kuɗin banza ne suka baka suka ce in ma sun canji wannan wa zai canza a duniya a gano ana maganin 0.0 kasa naira bai ma kai naira ba can na bashi yana ta neman ya canza saboda na yi na yi in gamsar da shi yana ganin allah ya kawo arziki washi zai ma addinin allah wakafi na ce allah ya baka ladan ninya amma ka je ka nemo kuɗi na waɗauke sarki ya sa mu dace irin wannan ya ce mutum ya da da cd miliyan hamsin cd miliyan hamsin ka ba budurwa zaginka za ta yi amma zan ka ba budurwa naira miliyan ɗaya sai an turo daga gidansu a ji ba'asi ta najeriya allah ya taimake mu za ka ji mutum ya ce na sai mota miliyan saba'in na sai mota miliyan saba'in sai ka ce na kuɗin wa sai ce sefa sai ka ce a sha haka mai da aka lissafa miliyan saba'in din nan sai ga da kyar zai rufe miliyan biyar da naira najeriya ban sani ba ko yanzu da canjin ya hau kan kowa na fatan magana wannan da kyau mun gane ɗazu ne muka yi tafiya sai ɗaya daga cikin uwa an tara mutane ana ansan cin hanci akan hanya 'yan sanda an ji ana ba da cin hanci duk wanda ya bada in dai kai laifi to 500 zaka bada ita da cin hancin shine muke tattauna sai ɗaya daga cikin abokai na muna tafiya sai yake cewa to ai yanzu cin hanci ma ya kamata a ce ya tashi saboda me dala ta tashi koko da an ka ba dan sanda naira 200 naira 100 naira 50 zai ansa ya ce a sauka lafiya yanzu an riga an daga cin hanci ya ƙara farashi nawa ne 500 ne a gano wannan da kyau ko Allah madauke sarki kiyaye yasa akwai sauran aiki professor wahabatu zuhaili chief ustazu wa ra'isu qismul fiqhi al-islami wa usuluhu bi jami'ati dimashq shi professor ne kuma shine dean na faculty na al-fiqhul islami wa usuluhu a jami'ar dimashku sham an iso wurin dama ko wanda suka ce su ba za su tattauna maganan ba sai wanda yake da digiri uku a fikihu wa usuluhu haka ne to ga farfesa mun gano wannan da kyau ko ga farfesa shi bayan ya yi digirin ya yi digirgir sannan ya dingire aboko ya kai ƙarshe ya tokare a matakin mai fiƙihu wa usuluhu babban malami wahabatu zuhaili allah maɗaukin sarki ya saka mashi da alkhairi sannan kuma a kulliyatu shari'a yana kulliya ce ta shari'a a ƙismi na alfiƙihu wa usuluhu ya rubuta littafi mai suna alfikihul islami wa adillatuhu ashamilu lil adillati shar'iyya wa ara'il mazhabiyya wa ahamma wa ahammun nazariyat alfikihiyya wa tahqiq alahadith an-nabawiyya wa takhrijuha babban malami Allah ya kai haske kabarin shi yace fikihul islami wa adillatuhu fikihun musulunci da dalilan shi a shamil wannan littafin ya kunshi lil adillati shar'iyya dalilai na shari'a wa ara'il mazhabiyya da kuma ra'ayoyi na malaman mazhabobi wa ahammun nazariyatil fikihiyya da kuma bincike mai zurfi na matsalolin fikihu wata haƙiƙul ahadisin nabawiyya da kuma bin keke da keken diddikin tabbatar da hadisan annabi wa takhrijuha da kuma takharijan waɗannan hadisan a cikin mujalladin shi na biyar shafi na ɗari uku da casa'in da biyar malamin ya ce kaga yanzu shi babban malami ne da mai yiwa in ya faɗa a yarda allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi na wannan aiki da ya ma littafin Allah da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na fitar da madaran fiƙihun musulunci hujjoji da dalilai gamsassu domin al'umma su bauta ma Allah ala basiratin Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce fawa'idul masarif fawa'id al-masarif al-masarif shine al-bunuk interest da ake ansa ribal bunuk riba da ake sawa na cikin banki menene hukuncin shi profeso ya ce haramun haramun haramun ya kafa uku ya ce haram haram haram ne ina ba ta mun gano wannan da kyau in baka ji na farkon baka ji na biyun in ka ji na biyun kamar baka gane ban na uku ya tabbatar ma da abin da aka faɗa haramun haramun haramun in ji farfeso na alfikihul islami wa usuluhu gano wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya sa mu dace mahala ya ce tashhadu sahatul ilamiyya almu'asira hajmatun jari'a fi sufi fi safi wal mujallat wa fatawa shadda مستعجلة لأقلام كتاب ينتمون للعمل الإسلامي malamin da guduman shi ya taso ko kara ne a kan wuyan shi ya bi waɗannan fatoyi tun daga sama ya rabke sa zuwa ƙasa ya ce tashhadu sahatul ilamiyya kowa musamman kafafen yada labarai almu'asira na zamani sun shaida hajmatun jari'a wani irin abke na ƙarfin hali mun gano wannan da kyau ko hajma aljari'a abke na ƙarfin hali ka sa ko wanda zai zai ƙarfin hali ta faɗin maganganun da ya so to shine irin wannan abke suka yoma kafafen yada labarai da kuma ilmomi na addini hukunce-hukunce da dokoki na Allah cikin ƙarfin hali fi suhuf a cikin jaridu wal mujallat da cikin majallai wa fatawa shaza da fatoyi waɗanda suke ba su da ƙafan dogaro fatoyin da suka saba ma fatoyin malaman duniya mustajila wanda suke ‘yan zanzari ‘yan zanzarin malanta ‘yan zanzarin fatawa ‘yan zanzarin ajimu a sanmu ‘yan zanzaren a saba ma dalili shine almusta'ajila masu gaugawa da zarbaɗi da rashin bin abu keke da keke da taƙiƙin ilimi da ya kamata ya ce bi akalamin kuttab irin waɗannan fatoyi sun zo ne da alƙalman wasu marubuta yantamuna lil amalil islami wanda suke danganta aikin Allah muke yi aikin musulunci muke yi mun tsaya ma addinin Allah ne ya ce lil amalil islami wai suna suna aikin Allah ne wai aikin musulunci ne dama ana ma musulunci ko ai ma Allah aiki ba tare da Allah ne da musulunci ne suka ce aikin ba ko ko ana karambani a yi kutse a cikin al'amarin addini shi sa mala ya danganta su da yantamuna suna danganta kansu lil amalil islami cewa suna aikin musulunci sannan aikinsa a karan farko ya danganta shi da cewa hajmatun jari'a ƙarfin hali abke na ƙarfin hali da danganta kai zuwa ga mai aikin musulunci fatawa shaza alhadi'a kuma mustajila madadin a tsaya a yi taƙiƙi a yi tasbiti sannan a tace a tantance a zo da su sai aka yi gaugawan isdarinsu mali ce fatoyi ne waɗanda suke cike da kurakure da ɗarkaniya iri-iri wanda sai dai Allah ya kiyaye wa yuhawiluna tajdidi wal ijtihadi fi majalir riba aw al fa'ida mali yace wa yuhawiluna irin wannan wai kokari suke yi su zo da at-tajdid sabuntawa mana ba an yi fatoyi a baya ba wanda malamai suka yi ijtihadi malamai suka yi ijma'i manyan malaman duniya suka yi bincike na keke da keke suka tabbatar da hukunci na gaskiya to su sun zo da aljadid sannan wal ijtihad su ma sun yi nasu ijtihadin fi majalin riba a fagen riba wasu daga cikin masu cewa akwai ko babu riba a cikin naira ko kuma babu riba a banki su ba suke cewa an gama ijtihadi yan sai dai bi haka amma yau kuma su sun zo da abin da ya saba ma mai ijtihadi da ijma'i na malaman baya bayan sun ce babu wannan kuma yau su sun zo sun saba kaga wannan shine asalin dirkaniya da kuma tukka da warwara waya kolo na bi ibahati fawaidul masarif irin waɗannan malamai suna cewa wai halal ne cin riban banki li'annal masarif saboda bankuna awul bunuk ko bankuna asbahar fi waqtin alhadir sun waye gari a irin waɗannan zamuna namu daruratu liktisadiyya abin da ya zama lalle ne na harkan tattali da hudda na yau da kullum da mu'amala na siye da saidawa ba ka kubuta game da yin waɗannan sana'o'i da fuskoki da ɓangarorin rayuwanka baki ɗaya to dole sai an hada da harkan banki to cin da banki ya zama hada-hada ne da ya zama na lalura bayan da aka iya to a ƙoƙarin janye riba don mutane sai su rabauta misalin masu faɗin irin wannan magana cin da mutane suna da buƙatan banki to a janye masu riba a cikin hudda da banki ɗaya ne fa daga je gari diyan iska sun yawa banda zina da luwaɗi ba abin da ake yi sai ce to cin da garin ya zama lalura ne sai an iskanci to babu laifi kai ma shiga kai ya halatta zai yi waya ka magana ne kawai na molanka mutumin in yi ta in kai ma kana da hikima da zalaka da azancin zance cikin ƙasa da 'yan daƙiƙoƙi za ka ba shi ansan da ba zai ƙara motsawa ba shine sai mala yake cewa wai suna cewa lalura ne amfani da banki saboda harkan tattali na yau wata ƙomu bi tashgili amwalal muwaddi'ina saboda su waɗannan bankuna suna tsayiwa da al'amarin harka da kuɗin da mutane suke ajiya a cikinsu fi mashari'in mutanawwi'a a cikin harkoki iri-iri daban-daban sana'iyya suna ɗiban kuɗi suna ba masana'antu suna ba kamfanoni suna ba 'yan kasuwa wazzara'iyya da kuma ba kamfanonin da suke hada-hadan harkokin gona da shuka da girbi da kuma sai da amfanin gonan wa tijariya da kuma al'amarin hudun kasuwanci ne da kullum duk bankuna suna ɗiban irin wannan kudin da ake kawo masa ajiya sai su raba ma waɗannan mutane 'yan kasuwa sai su kasuwanci da waɗannan kudin su kuma sai su dawo masu da su kaga an taimaka ma rayuwar mutane da yawa to cin da ana taimakon rayuwar mutane da yawa to kamata ya a ce babu riba a banki mala ya ce wa gairu ha bi tsarikin gairu mubashar amma ana wannan aiki ta hanyar da ba kai tsaye ba ne an tsariki ikiradu ha li ashabi hazil mashare wai ai ana ba da wannan bashi ne ga waɗanda suke irin waɗancan harkoki ba wai an yi bashi ne tsakanin mai kuɗin kun gane da wanda ya anshi bashin ba idan ni mai kuɗi na baka bashin naira dubu hamsin cewa ran da za ka dawo da shi ya zama za ka bani dubu hamsin da biyar kaga riba ne wannan ko to cin da ɗariƙa ne gairu mubashar kai da ka ba da kuɗin ajiya baka ce a ba da bashi ba to su sai suka ɗauka suka ba da bashi da suka ba da bashi naira dubu hamsin za a dawo masu da dubu saba'in da biyar kaga sun samu ƙari kenan ko to shi da sun amfana da kuɗin ka sai su ɗiba ɗan wani abu a cikin wannan abin da aka kawo sai a sa maka kaga kai baka ba da bashi da ruwa ba an gano wannan da kyau ko saboda haka kai babu ruwanka kaga ƙari ne ka ci abinka kun ji abin da suke faɗi to tambaya ɗayan biyu a nan yanzu da ka kai kuɗinka ajiya a banki wa ya ce banki su ba da bashi a kudinka sun ci amana hukuncin farko kenan yanzu wannan kudinka da suka dauka suka ba da ko da za a dawo da kudin keke da keke babu karin kwabo to ya zama haram so da wancan cin amanar kun ji daya ba sun faɗi magana ne don su kare banki ba sun faɗi magana ne don su dilmiyar da banki na biyu yanzu banki da suka ɗauki kudinka suka ba da bashi to akwai maganganu cikin wannan sun ɗauki kuɗinka sun ba da bashi an samu ƙarin dubu ishirin da biyar misali waye ba su izinin wannan dubu ishirin da biyar su san maka wani abu su riƙe wani abu ai kuɗinka ne ya jawo wannan ko sauraka kuɗinka duka za a baka in suka baka wani abu suka riƙe wani abu sun riƙe mai haram kaji ɗaya na biyu sun ba da bashi da ruwa can da ake gudu ya fito a nan an gano wannan da kyau ko da banki da mai ansan kudin an yi bashi da ruwa haka to cikin wannan haramun na bashi da ruwa da suka bayar shine aka san maka wani abu a ciki naka ya halatta ko haram ne kaga haram bisa haram bisa haram an gano wannan da kyau ko to za mu zo za mu magana shin ya halatta aje kuɗi a banki da mu'amala da banki ko bai halatta ba yanzu ba wannan muke tattauna ba ku jira mu za mu zo wannan wajen an gane yanzu muna tattauna maganansu ne da ke cewa ai yanzu hudda da banki ya zama lalura da kowa zai yi saboda aga abin da banki yake yi banki ya taɓa rayuwan kowa sannan kuɗin da ke ƙaruwa a kan ajiyan da ka bayar ai ba kai ka ba da bashin ba an ba da maka da bashin ne shi ne muka ce to in an ba da maka ne da izininka in e to kaga riba ta bayyana ƙarara wakilanka ne suka yi in ba da izininka ba ne sun cuce ka sun yi haram sun zama mugaye amma da suka je suka ciwo tsiyan sai suka san maka kaga da kai da su ya hukuncin kwau hukunci daban-daban ko ɗaya kaga ku nemo wani dalilin ku faɗa amma ba wannan ba wannan ba profeso ne yake wannan maganan fa farfesa ina ba ta mun gano wannan da kyau a usu a fikihu wa usuluhu Allah madauke sarki ya taimake mu mala ya ce wa akhadhu fawaidin minhum da an san fawaid eh wa akhadhu fawaid minhum da an san wannan interest a hannunsu wa ita'i ba'dha lil muwaddi'ina da ɗiban wani ɗan kaso a ɗan samma masu ajiya falbunuk kun ga bankuna bi muthabatin wasiɗin baina tarafai ne kun ga banki su 'yan tsaka tsakiya ne tsakanin wannan ɓangare da kuma wancan ɓangaren su ba ruwansu ai ba su da laifin komi su kawai 'yan tsaka tsakiya ne 'yan daidaito ne an gano wannan da kyau ko da suka yi daidaito sai suka ja kaya da suka jawo ba su bari ka zauna lafiya ba sai suka ja maka sun jawo sun ja maka ina ba ta mun gano wannan da kyau kuma yanzu waye san waye ce bai san banki suna ɗiban kuɗin mutane suna ba da bashi da ruwa ba akwai idan ma ba su ba da bashi da ruwan ba za ka zo ka ji suwa ina suke samu nasu kuɗin ana tafe kan isa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu jama'ar annabi ga bayani ya koro kuma ga lokaci yayi amma sai za mu saurara a nan sai Allah madaukakin sarki ya raya maka to na gaba za mu zo mu tashi daga inda mu kwana muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum